يتولوا الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيت مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئرة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من رجل وأعوذ بك أو أضل أو أضل وأعوذ بك من الأسحار من تأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى أجل ينشدها أو امرأة ينشدها فهجرته إلى ما حاجر إليه اللهم لو منك فصل وبصيرتي وشرعتي منك فصل وسأل الله بوصانا بإنك حبيبا في الحياة وبعد الممات جاء سيدنا محمد القاتل لواء والكاتب لما سبق ناصر الهدي الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه والمجهال الاليم. yawwa barka mu da azumi mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mun kawo sulufin azumin mu Annabi mu sallallahu alaihi wa sallama dama mun karanta a hadisan da wuce a kwanakin baya Annabi mu sallallahu alaihi wa sallama shi sarun awwaluhu rahama وأوسطه مغفرة وآخره قسط من النار mutane farkon sa rahama tsakiyar sa gafara ƙarshen sa kuma yanci da wuta ta jahannawa Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa al'ummar sa abubuwa guda biyar a cikin watan Ramadana ba a baiwa wata al'umma ba daga su wannan abubuwan nan guda biyar idan ranar daren farko na watan Ramadan in ya kama Allah tabaraka wata'ala sai kallo ya zuwa al'umma ya zuwa halitta zuwa mutane gaba ɗaya ma'ana al'umma musulmi masu azumi duk wanda wannan kallo na zafi ya sauka a kanka Allah tabaraka wata'ala ba zai yi masa azaba ba har abada na biyu Allah tabaraka wata'ala zai sanya warin bakin masu azumi ya fi daɗi a wajen Allah daga ƙanshin albuski. Abu na uku, Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya mala'iku suna neman gafara a masu yin azumi a cikin dukkan dare da rana. Na hudu, Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa aljanna ta yi ado ta yi kwalliya, ya gaya mata ki ado ki shiri ya kusanta bayina na bayina masu azumi za su komo ya zuwa gare ki za su huta daga wahala na duniya za su dawo zuwa gidan karamata na biyar idan ranar ƙarshe na azumi ya zo Allah tabaraka wa ta'ala zai gama ka musu gaba daya wanda da cikin sahabbai yace wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine daren da ya nace kadar yace a'a ba daren da nake kadiri bane shin ba ka ganin idan idan lebura ya gama aiki ana ba shi ladan ranar gama aikin da ya ce eh ce to wannan ai Allah ya faɗa ya faɗa cewa azumi ba nasu bane nasa ne kowane aikin ɗan adam nasa ne sai dai azumi shi kan na Allah ne kuma Allah shi ne zai saka ne saboda haka aiki suka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi aiki sun gama aiki shi ne ya gafarta musu gaba daya Allah tabaraka wata'ala ya rubuta mu wafaka mu samu gafara ta Allah tabaraka wata'ala da Allah الذين يأكلون الربا نعم
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا وين suke karɓar da suke cin riba ma'ana suke cin kuɗin ruwa suke karɓar sa shine ƙari a cikin mu'amala da kuɗi ko mu'amala da abubuwa na ci ƙarin a cikin ajali ko kuma a ƙarin a cikin gwargwadon kuɗi ko abinci wayannan mutane suke cin riba la ya kumuna ba ba ba sa tashi daga kaburburan su illa sai dai kamar tsayuwar ma kama ya kuma da zai kama da hu shaidani kamar wani kamar tsayuwar wanda shaidan yake kare shi yake buge shi min almasu idan aljani ya buge shi zai tashi yana tafiya yana faduwa a baya zalika wannan fa abin da ya sauka da su masu cin riba wasu su zaɗin nan ranar safiya kiyama bi annahum saboda cewa su sun ce innamal bai'u wai ciniki ai ɗaya ne misalin riba misalin wato riba ne a wajen halatti saboda haka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu ba ɗaya bane Allah dai ahamma Allahul bai'a Allah ya halatta saye da sayarwa shi ne ciniki ka sayo abu ka ci ba Allah ya haram ya halatta wa haramar riba ya kuma haramta riba saboda haka ba man ja'ahu mau'izatu wanda wa'azi ya zo masa bai rabbi daga ubangijinsa fantaha ya halu gabanin cin riba to falahu ma salafa abinda ya riga ya gabata wanda ya aikata kafin hannu ya zo din nan nasa ne wannan abu ne wanda yake bashi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan su ne abin da ya faru da su wa amruhu al'amarin sa kuma a cikin rangwame ya koma ya zuwa ga Allah wa man ada wanda ya koma wajen cin riba wato ko ko wajen halatta riba ke ciniki ne wato riba kamar ciniki ne to fa ulaika ashabun nari wa janin ka su ne ma abota wuta Allah ya kiyaye mu hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin wutar jahannawa Allah ya kiyaye mu
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار
يمحق الله الربا Allah tabaraka wa ta'ala yana tauye riba wato yana tafiyar da albarkacinsa wa yurbi sadaqa Allah kuma yana ƙara sadaka yana ƙara ta yana ninka albarkata yana ninka lananta wallahu la yuhibbu haqiqa Allah ba wallahu Allah la yuhibbu baya son kullu kaffarin dukkan mai kafircewa Allah da halatta riba asimin mai saba wa Allah fajiri wanda zai halatta riba kuma ya ci riba Allah zai masa azaba nan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا حقيقة وين سكي إيماني لله تبارك وتعالى وعمل الصالحات سكي أيوكا نجري وأقاموا الصلاة سنتين صلى وآتوا الزكاة سكبان زكاة له أجرهم عند ربهم فكي الزيادة تبت أجريز أو جو أبنجلس لا خوف عليهم باب أورو أجريز ولا هم يحزنون كما سوبا تايم بكين سكينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وله ما بقي من الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
يا أيها الذين آمنوا يا قوة فجمان إلى الله تبارك وتعالى اتقوا الله واتقوا الله تبارك وتعالى وذروا ما بقي kumar abin da ya saura min riba daga riba in kuntum mu'minin in kun kasance masu yin imani ma'ana masu gaskiya a cikin imanin saboda haka yana daga sha'anin mumini kuwa mutunta al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ne santan halin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ta sauka yayin da sashin sabai ya nemi wato wato ya nemi bayan hari da riba ya nemi a bashi abinda aka yi tsauri ga Qur'ani sai wannan aya ta sauka sai su su su wannan
فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون in lam taf'alu idan ba ku aikata ba ku aikata abin da aka umarce ku da shi ba fazalun ku sani bi a sanar da ku cewa akwai yaƙi harbi tsakani ya do fazalun wato ku sani da harbi akwai yaƙi min Allah daga Allah da manzon Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma tsoritarwa ne mai tsanani a garin da yanda wannan aya ta sauka kamun suka ce la yada lana bi harbi babu da hamdu da zamu yaki da Allah tabaraka wa ta'ala mun halu wa in tubtum in kuntum ba kun koma ga bayan abin da aka hana to fa lakum qutu amwalikum kan dukiyoyin ku uwar jarin uwar uwar uwar kudin ku na ku ne la tazlimuna ba za a zalunce ku da wani tsari ba wala tuzlamuna ku kuma wato la tazlimuna ba za ku yi wani ba za ku ba za ku yi zalunci wayanda kuka ba ku kuɗaɗe da ƙari ba wala tuzlamu na ku kuma ba za a zalunce ku da rage muku wani abu ba ai kana zu usrati وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون in kana zu usrati idan wanda kuke bi din ya kasance ma'abocin tsarin matsi matsi ne to fa nazaratu a shaurara masa ila mai tara ya zuwa samun wadatuwar mai samu sauki ya samu saukin da zai biya wa an tasaddamu fa dan ku yi masa ku yi sadaka ma ku ya zai masa abu din wato wato kai kanku shi ya fi alheri gare ku in kun ta alamuna in kun kasance kun san hakan shi ya tufa alheri ku aikata sai ya zuwa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man anzara musiran wanda ya shaurarawa wanda yake jin sa bashi alhali yana cikin matsi ba yadda zai biya shi to shi ma wannan mutumin da ya shaurara wa ba Allahu anhu Allah zai karayar masa zubansa kuma azamma Allahu kuma Allah zai yi masa inuwa fi dilli a cikin inuwa to shi da inuwa al'arfi ranar da babu inuwa sai ta واتقوا الله واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما كنت رانا ترجعون ونقي komawa fiye a cikin wannan rana idan Allah ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ranar alkiyama ثم توفى sannan a cika wa kullu nafsi kowace rai ma ka samu abin da ta aikata ko alheri ko sharri wa hum la yuzlamuna su kuwa bayi ba za a zalunce su da komai ba ba za a rike musu ayyukan su na hasara ba ba za a kara musu ayyukan su na mummuna ba na'am يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إذا تداينتم بشيء إلى أجل مسمى فاكتبوه
يا أيها الذين آمنوا يا كلكم إيماني لله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إذا كن مؤامنا وتكن باششين يا في باب دين دباشي كمان سنجي كوكما ننسي إلى أجل مسمى يزوى لوكشي وانا أتأمتا تنسي فاكتبوه ku rubuta bashin wato istifaqan wato domin amincewa kuma da yaye da tura jayayya duk lokacin da zaka bada bashi a mutum in ya zo a rubuta ba a rubuta a takarda ya karɓi kaza kuma rana kaza yayi alƙawari zai dawo da shi ya إلى أجل إلى أجل متفق هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل sannan katibun bil adli mai rubutu da gaskiya wanda ba zai kara a dukiya ba ba zai kara a ajali ba mana ba zai bi sauran mai kuɗi ba ko ko ba zai bi sauran mai karɓan bashi ba shine wato mai rubutu da adalci wajen su bainakum ya rubuta a tsakanin na ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب haka nan wala ya makatibu kada mai rubutu ya ci an an kada ya mai rubutu ya ci an ya kuma ya ci ya rubuta kama Allahu Allah kuma yanda Allah ya sanar da shi ma'ana Allah ya ci ta shi da ya rubutu kada ka yi rowa da wannan ilimin na safan ya ya rubuta wal yumri allazi alayhi ويملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا wal yumri allazi alayhi alhaq wanda bashin yake kansa yayi imla'i ya ce na karɓi kaza rana kaza a lokaci kaza sannan a rubuta wal yadda illaha rabbahu ya ji tsoron Allah tabaraka wata'ala a cikin ba da shibban abin da zai iya karɓa ba shi wala ya kaskare ya tauye minhu wani abu daga gaskiya ba da shi da wala ya kaskare shay'an kada ya tauye wani abu daga cikin haƙƙin shi ne abin da yake kansa fa in kana وإن كان الذي عليه الحق ففيها لو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل in kana lazi alaihi haqqun wanda haƙƙi yake kansa shi wanda ake bin da bashi ya kasance sabihan almabodari ne ko sabuhu da an ifan ko ko mai rauni ne ba zai iya ba da shifta ba saboda karancin shekaru ko kuma saboda yawan shekarun aw la asadu an yi min lahu ay an yi min lahu ko ba shi da ikon ya imla'i saboda bebe ne ko jahili ne da lugar da ake magana ko kuma jahili ne da iya ba da ba zai iya imla'in ba to bal yumlil waliyu majibincin lamarinsa wato majibincin lamarinsa mahaifinsa ko wasiyinsa ko mai tsaye a kansa ko kuma sakatare bai yi masa tarjimami ya yi imla'i bil adil da adalci واستبشروا شهيدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم kuma ku saba shaidu guda biyu akan bashi min rijalikum daga ba daga wato mazajen ku wato ba daga su musulmi yayaye fa illam yakun وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء fa illam yakun idan ba ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى
fa illam yakun idan shaidu guda biyu ba su kasance rajulai ne mazaje guda biyu ba a samu maza biyu ba to a samu ba rajulun mamra'atani a samu namiji guda ɗaya da mata guda biyu wanda za su yi shaida min mantar fauna daga waɗanda kuke yarda da su bin shuhada'i daga shaidu din wanda kuke yarda da su wajen addininsa da adalcinsa wato daga mata a nan da aka ce mata guda biyu shine saboda an tabbata idahuma saboda kada ɗayar su ta manta saboda rauni idahuma wato kada ɗayar su ta manta shaidar saboda wato ɗan tawaya daga cikin hankali da yake faruwa cikin hankalin mata ko ƙarancin kiyayewa wato zakira idai wa mazkure ɗayan su sai ta tunatar da ɗayan su haɗuwar su zai zama kaman shaidar namiji guda ɗaya wala ya bashu da وآب الشهداء إذا ماتوا
wala ya bashu da kada ba su shaida su ki zuwa su ba da shaida ko su ɗauki shaida idan madu ai idan duku idan an kira su ya zuwa ɗaukar shaida ko ba da shaida ولا تفهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله wala tasabu kada ku kosa an taktubuhu kada ku kosa cewa ku rubuta abin da kuke shaida a kansa na gaskiya din saboda yawan haka yana yawan faruwa sagira abin ba karami ne au kabira ko babba ma'ana kaɗan ne ko da yawa ku rubuta shi ila ajali ya zuwa lokacin saukan ajalin sa zalikum ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وإنسانه شيء أقصد شيء يفي آدم شيء عند الله أو إذا الله تبارك وتعالى وأقوم شيء يفي ليلتها من للشهادة كشيدة وأنا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لما تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ذلك وأنا شيء أقصد يفي آدم شيء عند الله أو إذا الله وأقوم وفي أيوة للشهادة شيء ما في بعد آجل للشهادة gaba wa daga shaida shi ne tsayar da ita wa adna kuma shi ne mafi kusa Allah tarkabu cewa ba za ku yi kokonto a cikin gwargwadon hakki ko ajali ba illa an tasura sai dai idan ta abu ta kasance tijaratan hadiratan wato kasuwanci ne wanda yake hadiri yanzu yanzu na ku biyu na bai lakum wanda kuke karɓar ta ma'ana kuke kewayawa da ita bai naku a tsakaninku ma'ana wanda kuke au aikar da ita yanzu ba tare ba ajali a cikin kamar yanzu za a tsaya yanzu za a ci wale da alaikum junahu wannan kan babu ne a kanku Allah ta tubuha cewa ba sai ku rubuta ba wa ashiru ila da yake ba ba ne a kanku Allah ta tubuha saboda haka ya halatta da yanzu ka miƙa kuɗi a wajen mai shago ya baka abin da za ka saya ka tafi ba sai ka rubuta ba kuma zai yi ruwa ka rubuta idan ka sai abu kamar irin su waya su ne so so na ba rubuta da shi a baka saboda haka ba ne shi a rubuta babu ne shi kana rubuta wa shi duri za ta baya ta sannan ku kaba shaida ne za ta baya ta idan kun yi cincike ne ya wala yubara domin shi wato kaba shaidar shi ne ya fi tunkuɗe kofanto malala wannan umarni na wannan abin da ke ba su gaba daya umarni ne na mustahabbanci ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار kada a ci lafin da mai rubutu wala shahidun ko kuma mai ba da shaida shine wato katibun shine mai rubutu wala shahidu ko kuma mai ba da shaida canza wani abu ko kuma kin ba da shaida ko kuma tauye wani haƙƙi wa in tab'alu idan kun aikata abin da aka hame ku da shi wato lallai fa innahu fusuqun bikum abin da kuka aikata din nan fasikanci ne shine fitane wato gabarin da'a bin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wato da ku wanda ya afku da ku wata Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin umarninsa da halinsa wa yu'allimukum Allah kuma Allah zai sanar da ku idan kun ji tsoron Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da kowane abu na'am وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فجهاد مقبوضة فإن من بأسكم بأسا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم in kuntum ala safarin in kun kasance a kan tafiya mana kuna halin tafiya kuma kuka ji bashi walam tajidu katiban idan ba ku samu wanda zai yi muku rubutu ba to farihanun maqbuba shine ku ba da rance to ku yi rai wato farihanun rance ma'ana ku ba ku ba da jingina maqbulatin wanda za a karba maimakon rubutu ko kuma maimakon abin da kuka karba na'am fa ila amina ba'dukum ba'dan jingina shine za ka karbi bashi ka bada abu jingina ko ka bada babur ɗinka ko gonarka ko gidanka ko wani riganka ko rediyonka ko wayanka a baka bashi maimakon saboda ana kan mai bashi yana ji tsoron kan lokaci yayi baka dawo maka da kayansa ba to amma ne idan ka bada ba idan aka bada jingina aka bada jinginar gona ko aka bada jinginar gona ko gida ko abun hawa to jingina fa sunan da jingina jingire nan za a yi ya halatta a kafkarfin gidan gona sannan kuma kudin kai da hannun mutum kai kuma wai ka dinga noma gonar har sai nan da ya biya gaba a'a ba zan yi ba idan an baka jingina idan ka noma gona to za a biya za a fitar da kudin hayar gonar a zari a baki haka nan ya baka jinginar babur ko an baka jinginar waya ko mota ko gida duk abin da aka baka jingina ma'anar jingina jinginewa amma haramun ne ka yi amfani da asibin da aka baka jingina in kuma kayi za a fitar gwargwadon wahalar da kai a zane a sufuri kaga da tun ma yanzu kaga mu mu ma ba zuma da jinginan jahilai ne masu kasan ma jahilai ne sai zo ce na baka jinginan gona ta da ba ni ban kaza shekara kaza ma'ana shi ke da ina shi da gona ina ta nomawa har shekaru shi ka zo ka bani ka biya lukila ka ba har kuma idan an yi shekarun ma na kasa biya to sai a zo shi da ma a zo in ci ba da gonar in ci ayi gonar ta ce baka ba ni bashi na ma sai da a cikin gona an baka tudu kuma haka ake yi ba a to haramun ne a baka jingina ka ci gaba da amfani da gonar da aka baka jingina idan ku ka ci gaba da amfani to sai a zo a yi kuɗin gona a nawa ake ba da ita haya saboda ka duk shekara ana ba ta haya kaza ta yanzu gona shekara kaza da ka tsanka jingina sannan kuma kullum kana noma ta saboda ka a cikin kudin da kake bi za a zabe kudin kudin haya yawwa haka domin haka ne kan kawo riba boyayya kaga shi wanda ya karbi kudi yana nan gonar tana yana jin daɗin bai sa ranar biyan bashi ba saboda ya sa ai gona tana hannunka kana fara da ita kai kuma zalimi ne kai ma ba ka so ya biya ka kuɗin ka don kana jin daɗin cewa gonar kana jiran wata gajiya wata sake samun da dan mugunta irin taka ya zo ya sake karɓar jinginan kuma a zo a cincin gona ya ƙara maka kuɗi ya mallaki gona saboda haka yadda ake jingina za a zo arzikin jingina ga kuɗi na ɗan na so ka ba ni bashi ga gona ta ko ga abu kaza na to a sa lokaci idan lokacin yayi mai jingina bai kawo kuɗi ba to sai a zo da abin jingina a wajen wajen alƙali alƙali ne yake da iko ya sayar da wannan gona ko wannan abin jingina ya biya wa mai bashi kuɗinsa ya ba ka sauran canjin ba amma ba kai ne za ka yi gona a maimakon kuɗin ka ba ko za ka jinginar da ake sai ita ma ya kamata ya kamata mu san mu'amalar da muke yi da bashi da jingina wa da halin maqbula na fa ina mina ba'dukum ba'dan dan sashi ku ya ya amince bai idan sashi ku ya amince da sashi wato mai karban bashi ya yadda akan da da da wanda ya kirbi bashi idan mai bada bashi ya amince wanda zai ba shi bashi ba tare da zingira ba to ya yi kali wacce na ziki min amanatahu ya bawa wanda aka amince da wa annaziku min amanatahu wanda aka amince masa aka bashi bashi ba tare da zingira ba dan an yarda da shi ba zai jinkirin biya ba to ya bada amanatahu bashin sa wal yattaqillaha rabba yaji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wajen biyan bashin sa ku shaidu in an kira ku domin tsaye da shaida wala tasumu shahadata kada ku koya shaida wa man yasmuha wanda ya koya shaida fa innahu asimun qalbuhu zuciyarsa mai sako ne wallahu bima ta'maluna aliyu haka ne wallahu ubangiji alimu masani ne bima ta'maluna da bin da kuka aikata babu wani abu wanda ke kula a kanku alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد بن اسماعيل وعلى اله بما سبقنا والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ومن العزيز اللهم اللهم اللهم نسالك بما تعبد وعلى اله دعوة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا صام إلا صحته ولا أسير إلا يسرته ولا فقير إلا أجنيته ولا حادث من هوائج الدنيا ولا شديد قضيتها وأسرتها على برامج يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا وارزقنا وآتنا اللهم إنا نسألك الهدى والشفاء والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما أذنبنا منه وما نزعلك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر والمدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد